الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi yau muna a bakwai ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na tasa'in da uku gomiya tara da uku a cikin a kitabul hajji ko kuma kitabul manasik bangare mai bayani akan hukunce-hukuncen hajji da umara kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine فإبليس مغموم لكثرة ما يرى من العتق محقورا ذليلا دحرناه على رأسه يحدو التراب مناديا بأعواله ويلاه ذا اليوم ويلاه وأصهر من حسرات وندامات فكل بناء قد بناه هدمناه ‘yan uwa masu girma idan ba manta ba za mu iya cewa gobe tun da mun shiga dare na takwas na wannan wata inan a gobe akwai wani azumi akwai wani ini da yake tinkarar mai mahimmanci shine ini na arafa ranar tara ga wannan watan da muke ciki na zulhijja wannan inin na arfa ini ne mai albarka ini ne wanda darajar da kuke jin ana faɗi na wannan kwanakin guda goma da malamai suke ta gai abin da ya sa wannan kwanakin guda goma suka samu wannan darajar shine inin arafa kamar yadda kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun samu darajar da suka samu ne dalilin dare na lailatul qadr ini na arafa ini ne mai girma wanda babu wani ini da ya kai sa a duniya idan ka ɗauki tsari na ini banda dare allahu subhanahu wa ta'ala ya rantse da wannan inin na arafa a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud wa mashhud malamai suka ce shine yawmu arafa Allah ya rantsi da ranar arafa rana ce wadda Allah maɗaukakin sarki yake son ta kuma daga cikin falalarta Allah maɗaukakin sarki yana 'yantar da mutane da yawa daga wuta kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min yawmin aktsaru fihi min an yu'tiqa Allah abidan fihi min an-nari min yawmi arafa babu wani ini da Allah madaukakin sarki yake yantar da bayu masu yawa daga wuta kamar ini na arafa a wannan inin manzo Allah ya ce Allah yana gusowa a sama sai ya rika alfahari da mutanen da suke ibada a wannan inin ya rika nuna wannan bayon nasa yana alfahari da su akan mala'iku kuma yana cewa ma arada ibadi ko ma arada haƙula masu ibada a wannan ilimi suke bukata wata bukata ke gare su in biya musu bukatar su a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya rika yafe ma bayu da yantar da su daga wuta to shine wannan baitin da muka buɗa ɗaya daga cikin malumai ne da ya je a arafa a irin wannan inin yana kallon dandazon mutane da ya tuna da wannan hadisin na gafarar da Allah yake ma bayu a ini na arafa shine sai yake cewa fa iblisu maghmumun li kasrati ma yara min al-itq mahquran zalilan daharnahu yace iblis yau yana cikin tashin hankali iblis yau yana cikin haushi dan saboda mutanen da yake gani da yawa ana 'yantawa daga wuta yace ala ra'sihi yahtu turaba munadiya bi a'wanihi wa ilahu dhal yawmi wa ilahu yace yana kiran sauran shedanu ɗan uwansa yana wayo shi wayo kan shi ya shiga uku ya lalace fa kullu bina'in qad banahu da'arnahu domin duk ginar da ya yi shekaru yana yi a yau mun roshe ta me yake nihi duk zunubin da ya samu kai sai a yau gashi an yi ne an yaje mu da wannan zunuban shine tashin hankalin da shedan yake ni shedan yake shiga a rana ta arafa kenan rana ce ta gafara rana ce kuma ta karbar addu'a a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairud du'a'i du'a'u arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da mutum zai yi a ranar arafa sai ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di kuma mafi alkhairin addu'ar da ni zan iya yi da annabawa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir dan haka in Allah ya kai ka wannan inin na Arafa gobe ranar Arafa to ka yawaita wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la mun shiga yanzu cikin cikin takwas muke dare ne takwas muke na za abin da nake bari نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير a musulunce yanzu muna ranar litinin kenan gobe wace rana talata ko ai kuma talata ne a rafa ta kama to wannan shine kenan haka kuma a wannan ranar ana son azumi shi azumin musan na waɗanda ba su halarta hajji ba ne ana gane da kyau ko ya zo a falala ta wannan azumin manzo Allah yake cewa inni ahtasib ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya wal baqiya ina roƙon Allah wannan azumin dalilin shi Allah ya kankare wa mutum zunubi na shekara biyu amma ƙananan zunubai kenan mu yi kokari wannan ranar ta gobe talata mu yi azumin ta akwai alkhairi mai yawa a ciki don mu dace da gafara ta Allah maɗaukakin sarki da albarkar da wannan ilin ya kunsa. Allah ka ba mu ikon yin haka ka datar da mu da alkhairan da suke a cikin wannan ilin idan ba manta ba za mu tashi babun kaifa talbiyatu babi mai bayani da ya ake yin talbiya ya ake ce ma talbiya shine labbaik Allahumma da ake a wajen haji ya ake yin ta kaka take حدثنا القعنبي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية من الله لبيك اللهم لبيك ناكر بامك يا الله ناكر بامك لا شريك لك باك أبوك تاريا لبيك ناكر بامك إن الحمد والنعمة لك للي yabo da godiya da ni'ima gare ka suke kai ka tantance kuma naka ne wal mulku da kuma mulki la sharika lak baka da abokin tarayya qala yace wa kana abdullah ibn umar yazid fi talbiyatihi ibn umar ya kasance na karawa a labbaikan sa labbaika labbaika labbaika wa ta'dika na karba maka na karba maka na karba maka wa ta'dika kuma ina roƙon ka datar da ni da karɓawa ma'ana ka karɓa min wannan kira da na maka wannan wannan amsa kiran naka da nayi ka karɓa mini shine wa sa'adaika wal khairu bi yadaika alkhairi gaba ɗayansa a hannayenka yake war ragaba'u ilaika kwaɗayi na rahama zuwa gare ka yake wala amalu sannan aikin da nake na ibada dan kai nake yi حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا ركين تلبية فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر سيئا بك تلبية لبيك إذن حديث ابن عمر قال يجي والناس يزيدون متانيسنا كاروا ذا المعارج يا الله كيما أبوتي المعارج المعارج شيني الفضائل كيما أبوتي فللولين يا الله كيما كيمون فللا ونحوه من الكلام لما كمن جنس نما جنا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وزع الله يناجي بيتي مسكومي بقى ما يتحدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانظر الله يأتي أتاني جبريل ملائكة جبريل يازمني عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي sai ya umurce ni da in umurci sahabbaina wa man ma'iya ma'ana in umurci abokaina wa man ma'iya da wanda suke tare da ni an yarfa'u aswatahum bil ihlali akan su daga sautin su a wajen yin ihlal aw qala bit talbiya a wajen yin talbiya duk ma'anar su guda yuridu ahaduhuma yana nuhin ɗaya daga ciki ihlal ne yake ko talbiya ne kenan shakkar rawi ne wannan hadisi kenan yana nuna yadda ake yin talbiya wannan labbaika ita ce mafi yawan abin da ake nanatawa a wajen aikin hajji labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ibnu umar ya kasance yana kara labbaika labbaika labbaika wa sa'adika wal khayra bi yadayka والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وشكم سنة شوى لبيك اللهم لبيك وسعديك ذا المعارج da abin da ya kama da haka manzo Allah yana ji bai yi musu inkari ba kenan sai nuna ya halatta kai wannan amma in kai na manzon Allah ka tsaya gare shi yayi wannan kuma shine mafi yawancin mutane suke yi wallahu mai da suna Allah ya Allah ya sa anan mutane sun dace da haka ma'anan na karba maka ya Allah ishara ne zuwa ga faɗin Allah madaukakin sarki ga annabi Ibrahim wa azzim fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amim da annabi Ibrahim ya kare ginin Ka'aba sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim yayi kira ya kira mutane su zo su ziyarci ɗakin Allah to wannan kiran da annabi Ibrahim yayi malamai suka ce duk wanda a cikin kaddarar shi zai zo hajji to ya karba ana gane da kyau ko shi yasa kai Hausa na cewa hajji kira ne ko eh kira ne annabi Ibrahim ya kira to kai baka amsa ba shi yasa baka samu tahiya ba in kuma ka amsa to zaka yi amma yanzu babu wanda ya san ya amshi kiran ko bai amsa ba sai wanda ya je sai ka kulu waddaka in ka samu ka je ga kanka Ka'aba to nan ka tabbatar da ka amshi ka amshi kira da aka kira to shine ma'anar labbai ka kenan ya Allah na karɓa kiran da kace a yi na me na azo me yake da suna azo haji ko kuma na karɓa kiran da kai na cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila dukkanin su ma'anar su guda wannan kuma yana nuna labbai ka ana daga sauti kenan kamar yadda ko ga ana yi a wajen aikin haji daga sautin nan da ake sunna ne daga sauti da labbai ka malam yace babu mata ya talbiya babu mai bayani akan yaushe ne ake katse labbaika حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع معناه يوشني متنزل أيدا فضل لبيك اللهم لبيك حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى manzon Allah tsira da aminci Allah su kansa su tabbata a gare sa yayi labbaika yayi ta yin labbaika hatta rama jamratul aqaba bai kada labbaikan shi ba har sai da yayi jiwar shedan jamratul aqaba shine jigon shaitan wanda ake yi a ranar sallah ana gane ke ko akwai babi mai zaman kanshi akan jigon shaitan za mu gan shi kala uku ne jabratul aqaba ita ce wanda ake a ranar sallah kuma sauran kwanakin ma ana yin ta ita ce ana ce mata kuma jamratul kubra حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من يسبكو tare da ma'aikin Allah daga Mina zuwa Arafa minnal mulabbi wa minnal mukabbir daga cikin mu akwai mai labbaika Allahumma labbaika daga cikin mu kuma akwai wanda kabbara yake yi a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa shine da mutum ya dau niyyar aikin hajji yana a cikin ihrami to zai ta maimaita labbaika Allahumma labbaika sai ranar sallah yayi jihon shaidan sannan in yana so zai iya katse labbaika Allahumma labbaika ana gane da kyau ko kenan dai shi yasa Allah ya ce faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj babu wasu munguna na banza kawai an baton Allah za ka yi ta yi kana iya kai ta yin labbai ko kuma kai ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu alhamd an samu wasu kabbara suke maimakon labbaika babu mata yaqta'u al-mu'tamiru talbiya to shi mai umara yaushe ne yake kace talbiya wancan na mai haji ne shi mun gani sai ranar sallah حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر مي أمر زي سين لبيك حتى يازو أوجن كعبة يا سنباجي دوء الحجر الأسود سيد عيد كبرة عيد لبيك قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا سيدي وانا حديث بين تبا أما أبن دي ثبت شيني مي أمرا أنا قال لي جوكو إذن يزو daga lokacin da ya shigo a cikin harami ya yi ido hudu ko ido biyu ne biyu ne ko hudu to ya yi ido hudu tunda baki da hanci sun karu ko na san sai ya bude baki na mamakin ya ga Ka'aba ko to kenan yayi ido hudu da Ka'aba ana gane da kyau ko daga lokacin sai ya katse lafaika yayi addu'ar shiga masallaci ya je wajen Ka'aba ya sumbaci al-Hajar al-Aswad ya fara mi ya fara tawafi babul muhrim yu'addibu gulamahu babu mai bayani akan hal wanda ke cikin ihrami ya halatta ya ladabtar da yaronsa in ya masa laihi kana cikin ihrami sai yaron kai maka laihi ko wani dan aikin kai maka laihi ya halatta ka saita mishi lamurra ana gane da ke ko ma'ana ka bige shi ko kuma ka ladabtar da shi حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرج معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا من يتترى دم أيكين الله دنيا الحج حتى إذا كنا بالعرج حتى إذا مككي أعرج سنة ونكويني نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتبكى ونزلنا مما مكسبكا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تزمنا أجيهم ما أيكن الله وجلست إلى جنب أبي يتيني كما سينزمنا أجيهم بابانا أنا قاند كيوكو أبو بكر كينا وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة أولا بلاغرا كما زمالة شيني Uh, kayan balaguro kayan balaguron abubakar da kayan balaguron manzon Allah guda ne ma'agulamin abi ma li abi bakrin suna tare da wani yaro na abubakar kaman kaya na guzuri na abinci da abin da ya kama da haka akwai raƙumi guda da aka azoma kayan tattare da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mai jan raƙumi shi wani bawa ne wani yaro ne na abubakar shine abin da take nuyi anan fajalasa abubakarin yantaziru an yatlu'a alaihi sai abubakar ya zamna yana jiran wannan yaron da guzurinsu yake akan raƙumin shi ya zo fatala a walaisa ma'ahu ba'iruhu sai wannan yaron ya bullo alhali raƙumin baya tare da shi ƙala sai yace aina ba'iruka ina raƙuminka ƙala ya ce adulaltu hulbariha ai ajiya raƙumin nan na ɓadda shi raƙumin nan ya ɓace ajiya ana gane da kyau ko akwai tashin hankali ko ba tashin hankali raƙumin da ke ɗauke da guzuri yaro ya ɓadda shi wannan shi ake cewa allah ga mu gare ka wai bawa ya ɓadda dokin sarki akwai za akwai labari ko kala yace fa kala abubakar sai abubakar yace ba'irun wahidun tudilluhu raƙumi guda zaka ɓadda inda ko a ce da yawa ne a ce saura sun ɓace amma raƙumi guda a ce ka ɓadda shi qala yace fa tafiqa yadribuhu sai abubakar ya rika daka ma yaron nan kashi ba wannan kashi ana gane domin akwai haushi da abinci da kaya da komai yana bisa kan raƙumin kuma raƙumi guda a ce an banda shi wa rasulullah sallam ya tabassam manzo Allah ko na murmushi bai mi ba bai raba ba ko sun san ya tantance dukan shi yasa in ba shi ba da manzo Allah ya raba abubakar na bugun shi manzo Allah na murmushi wa ya kula yana cewa unzuru ila hadhal muhrimu ma yasna'u a ku ji wannan mai ihrami me yake yi ana gane da kyau ko qala ibn abi rizma fama yazidu rasulullah sallam ala an yaqula manzo Allah ba abin da ya kara sai dai cewa yake kai ku ji wannan mai ihramin abin da yake wai tabassama yana faɗi ana gane da kyau ko kenan wannan me yake nunawa da manzon Allah bai hana shi ne ba bai hana shi bugun yaron ba sai ya nuna idan yaro ya maka laihi wani lokacin ya kamata a dan me a dan zeta mai lamari shine sha'a yake cewa wa idza bulita bi zalimin kun zaliman wa idza laqita jawil jahalati fajhali yace in ka haɗu da azzalumi kai ma ka kasance azzalumi in ka haɗu da wawa yana maka wauta to kai ma zama wawa ala gahar da kyau ko wannan shine yake ni kenan domin akwai wasu wanda su lalama ba ta tahiya da su sai an musu irin abin da suke ji da shi idan mahaukaci nuna maka hauka kai ma ka nuna mishi baka da hankali to sai kaga ya zamna kurum to shine wannan kenan a takaice babu laihi na daftarwa idan aka maka laihi amma dai sai dai a san yadda za a mi za a ladabtarwar ko ka a wuce gona da iri babu rajuli yuhrimu fi thiyabihi babi mai bayani akan mutunan da zai yi ihrami a cikin tufafinsa kun san kayan ihrami daban suke ana gane da kyau ko to mutum ne bai da tufafi na ihrami na kyallen da zai damawa sai rigashi to ya halatta yi ihrami da rigashi حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام قال سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah manzo Allah na ji'rana sunan wani wuri ne wa alaihi atharu khaluqin shi mutunan a tare da shi akwai alama ta khaluq au qala sufra ko kuma yace alama ta balgi na turare duka ma'anar su guda khaluk da sufura wani turare ne wanda suke sawa da ka da mutum ya sashi ana ga alaman shi tana hitowa ga tufafin shi wa alaihi jubbatun yana sanye da wata jabba kaji jabba ba Hausa bace dogon riga fa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati ya zaka umurce ni in yi a umrata fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala an-nabiyyi al-wahya sai Allah ya sabkar ga manzon Allah wahayi falamma surriya anhu lokacin da aka sake shi domin in ana manzon Allah wahayi hankalinsa yana gushewa daga inda yake zuwa wata duniya ta daban shine ma'anar lokacin da aka maido mishi lokacin da ya falhodo daga wahayin da ake mishi shine ma'anar falamma surriya anhu qala sai ce aina sa'ilu anil umra ina mai tambaya game da umara qala sai ce irsil anka asar al khaluq ka je ka wanke wannan alamar turaren da kasa au qala asar as sufra ko kuma asar as sufra duk ma'anan su guda wa khla'il jubbata anka sannan ka cire wannan rigar da kasa wasna fi umratika ma sana'ata fi hajjatika sai kayi a umara irin abun da kai a hajji ana gane da kyau ko na kenan irin abun da kake yi a hajji to irin shi zaka yi a wajen umara حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء أن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك كتري ونن جبر تاكا فخلعها من رأسه سيشري تلك كنشي وساق الحديث سيأنبت سورة حديثي حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمزاني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى ابن ابن ابن منية أنا قال منية يعني وجهنكو منية نينا منية لا أسمى منبه نيدا شيه شهرة ابن منبه ابن منية عن أبيه بهذا الخبر يا رويتو لجماعة أيفين سوّن اللابارين قال فيه أما شيء رواية تيتي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا sai manzo Allah ya umarce shi cire wannan rigar tasa cirewa wa yaghtasila marrataini aw talatan kuma yayi wanka wanka biyu ko sau uku wa saqal hadith sai kwaro sauran hadisi haddathana uqba ibn mukrim haddathana وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر وهو مصفر لحيته يا سنياما جيمنسا بلجي ورأسه دكما كنسا ونئر تراريني سنياما كنسا da kuma geminsa wanda da amma mutum ya tashi zai yi kamshi kuma akwai alama wa saqa hadal hadith sai ya kwararo sauran hadisin a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa hajji ko umara ba da kowanne irin tufafi ake yin su ba hajji da umara ana yin su da tufafi kayyadaddu shine tufafi warare kuma ya kasance zane da lage shine al'izaru wa rida'u ana gane da kyau ko kamar yadda kuke gani dai a hotuna ko wanda suka saba tahiya dole da wannan kayan ake hajji ko umara wannan mutunan ya zo ne ya dauniyan umara shi kuma da jabba ya dauniya da kuma irin turaren da yake jima ga mutum to shine sai manzo Allah ya cire yake cire wannan rigar ya je wanka har sau uku don wannan turaren da ya sa ga gemen shi da kan shi ya fita sai ya sanya ihrami malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa a wajen aikin hajji da umara ake sa tufafi iri guda don saboda mutane su zama iri ɗai kada su bambanta komi kudinka in ka zo horin kyallon da shi zaka mi shi zaka sa kuma don saboda wannan horin kyallon da ka sanya ya rika tuna maka da akwai lokacin da za a sanya maka wannan wurin kyallon ba kai za ka sanya kanka shi ba wani lokaci lokacin mutuwa dama manzo Allah ya ce aktiru min zikri hazimil lazzat ku yawaita tunanin mai me da suna mai yanke shin dadi ita ce wa ita ce mutuwa kinan wajen aikin hajji ana tuna maka wannan kayan da ka sanya akwai lokacin da za a sa maka su ka so ko baka so ba ana gane da kyau ko shi yasa ɗaya daga cikin magabata ma'ana yana da kyau mutum ya rika zamna yana tunanin mutuwa yana da kyau ka so ka zamna wai yaushe zan mutu da shekara nawa zan mutu a bisa kan wani hali zan mutu idan na mutu kabari na me zan iskowa a ciki akwai ɗaya daga cikin magabata da ya gina ma kansa yasa aka haƙa masa kabari a ƙuryar ɗakinsa lokaci zuwa lokaci tsakiyar dare sai ya zo ya shiga a cikin wannan kabarin ya kwanta idan ya kwanta a cikin wannan kabarin sai ya ma kansa faɗa ya ce ya ke rayuwa wannan washi ne makwancinki na ƙarshe me kika shirya don saboda zama a cikin wannan kabarin me yake ma kansa wa'azi ya hoshe da kuka ya hutu ya tashi ta qiyamul laili wannan sai kara masa imani da ya ji dan raunin imani sai ya koma ya shiga a cikin wannan kabarin ya like ya kara hutuwa idan mutum yana haka zaka ga ayyuka suna me suna gyaruwa amma rishin tunanin mutuwa shi ke sa mutum ya zurfafa a cikin duniya ya shagalta da duniya duniya ta aure sa ya aure ta Allah kai muna rahama malam yace babu ma yalbasul muhrimu idan an ce ba a yin ihrami da kaya na yau da kullun da ake sawa to da me ake ihrami حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب ونمتن يا تنبي منظر الله mai ihrami zai bari wani kaya ne mai ihrami ya kamata ya bari faƙala sai ya ce layal basul komisa kada ya sanya riga taguwa walal burnusa ko kuma rigar burnus ita ce rigar nan doguwa mai hulla ana gane da kyau ko an san irin ta ko 'yan maroko walal tarawil ko kuma التراويل سوني وندنا ولا العمامة كوكما رواني ولا ثوبا مسه ورس كوكما ستفافي وند ترارن ورس يتبيسو ولا زعفران كو ترارن زعفران kowane irin da ya turare walal kuffaini kuma bai sa kuffi guda biyu su ne takalmin da suka rufe ijiyar kafa duk takalmin da suka rufe ijiyar kafa ba a sa su a wajen ihrami illa liman la yajidin na'alaini sai wanda bai samu na'al ba an na'alain da larabci shine dukkanin takalmin da ba su rihi maka ishiyar kafa ana ce musu an na'alaini duk takalmin da ba su rihi maka gaba ɗayan kafa ana ce musu an na'alaini irin yan samfa da kuma irin yan kurɗe kun san yan kurɗe ko na'am to dukkanin su ana ce musu an na'alain da larabci amma duk takalmin da za su rige maka kafa gaba ɗai su hau ijiyar kafa ana ce musu alhiza'u da larabci su kuma alkufai ne su ma wasu nau'in takalmi na hwata da suke yi wanda suke hawa akan kwabarin mutum to shine sai aka ce ba a sa irin wannan takalmin masu rige ijiyar kafa sai dai wanda bai samu takalmi ba wanda ba su rihe ijiyar kafa wanda suke kasa ga ijiyar kafa faliyal basil khuffaini to ya sa kufi guda biyu amma wal ya ma ya kaƙe wannan kufin guda biyu hatta ya kuna asfala min alka'abaini har sai sun kai kasan ijiyar kafa kenan in baka da takalmin da zaka sawa sai kubutai to ka tabbatar da kubutan ba masu rihi ijiyar kafa bane in ma masu rihi ijiyar kafa ne to ka yanke su ijiyar kafa ta mi ijiyar kafa ta mi ta bayyana malam yace haddathana kina wannan sune abubuwan da ba a sawa a wajen ihrami kun ga ko rawani ba a sawa ba a sa kubutai ba a sanya turare ba a sanya riga ba a sanya hulla hatta hulla ba a mi ba a sawa a ranar arafa baka ga malamin malumi masu masu hudu ba a ranar arafa ba kana ganin su da hulla zaka ganin su dai kullun da hullar shi amma ranar arafa haka zaka gaishe da samkon shi masha Allah ana gane da kyau ko da wannan shine ko hulla ba a sawa to za mu gani su mata suna sa dan kwali in mata ba sa dan kwali bai akwai bala'i ko حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بمعناه kenan an karɓo daga ibn umar irin ma'anar wannan hadisin حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ولا تنتخب المرأة الحرام mace wadda take a cikin harami ba ta sa niƙabi wala talbasul kuffazaini kuma ba ta sanya sahur hannu ana gane da kyau ko qalu ita ce gan qala abu dawuda وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل wa Yahya ibn Ayyuba wannan duk sun rawaito irin wannan hadisin an Musa ibn Uqba an Nafi'in ala ma qala al-Layth a irin riwaya da Layth yace wa rawahu Musa ibn Tariq an Musa ibn Uqba mawqufan shi ya rawaito shi a mai kofi ma'ana maganar Ibn Umar على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية الإمام المديني المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين مجورة إحرامي باتا سا نكابي سنوكم باتا سن يساور هنو قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة إبراهيم بن سعيد المديني ديني دقتك من يمن معلوم مدينة ليس له كبير حديث أما سيدي بايا حديثي ما سيوا رواية كنسا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن manzon Allah ya hana mata a wajen ihramin su su sanya alkuffazain wan niqab sahwar hannu da kuma niqabi wa ma massal warsu da kuma abunda alwars turaren alwars ya taba wa za'faran da za'faran min thiyabi na kaya wal talbas ba'da zalika ma ahabbat min alwani thiyab bayan wannan ta sanya kaya kowanne iri ta so mu'asfaran aw khazan tufafi wanda suke balge balge balge aw khazan ko kuma tufafi wanda suke me yake da suna masu kamar lu'i ko kuma khaz sune yan warwaro da mata suke sawa yan duwatsu sune al-khaz aw huliyan ko kuma dai kayan ado aw sarawila ko kuma wanduna aw qamisan aw kuffan ko kuma riga ko kuma kuffi قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق النافع آه النافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده سوء رواية سوس أمبتو أبندا يزوبا bayan wannan jumlar wannan hadisin abin da yake nunawa ita mace an mata sauki a wajen ihrami tana iya sanya kowane irin tufafi namiji shine dole sai mi sai kyallayen nan guda biyu ko farare amma mace ya halatta ta sa kowanne irin tufafi sai dai ta kiyaye tufafin da ba za su dau hankalin maza ba tufafin da ba su da me yake da suna kyalikyali ba sa daukan ido don akwai tufafin da mace tasa za ta dau idon mutane to wannan su bai halatta sanya su ba saddan lizari'a dan saboda kada ta fitini maza masu muguwar sha'awa kuma tsananin sha'awa idan ita mace an mata sauki namiji shine yake an tsananta mishi a wannan fannin malam yace haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad an Ayyuba an Nafi' an Ibn Umar annahu wajada al-qurra Ibn Umar ya samu al-qurra idan kuka lura a nan mata an ce kasu sama ne ƙari ko? ana gane da kyau ko? da wannan nasu mu ɗan tattauna wata matsala shine hukuncin sa ne ƙabi ga mace dole ne mace sai ta sa ne ƙabi ko in ta ga dama ne ta sa ku ba da amsa a kai dai aka ce dole ne ba sai ka mana dogon turanci ba ba dole ba ne to wani ya ce ba dole ba ne ba wajibi ba ne tawa akwai wanda ta cewa akwai akwai wanda bai yarda ba yana za mu amsa guda muke so dole ne ko ba dole ba ne a babu salafiyuna nan babu ma 'yan salafiya mai kata in akwai 'yan salafiya mai kata ko yin izala mai kata za su ce dole ne masu zahi-zahi ko to su ne izala mai kata to a mafi yawancin malamai sun tayi akan niqabi ba dole bane amma malaman mazhabar hanafi hanbaliya ahmad bin hanbal wanda ita ce mazhabar da mutanen saudiya suke akai su a wajen su niqabi wajibi ne ana gane da ke ko mafi yawan malaman saudiya a wajen su niqabi wajibi ne amma a magana mafi inganci ba wajibi ba ne kuma hadisin da muka karanta ran nan yana ishara akan haka alfadul bin abbas wata mace ta zo tana mi tana tambaya sai alfadul yami ya rika kallon ta ita ma tana mi kallon shi ya nuna huskar waje take ko ko ba waje take ba haka ranar sallah sallah bayan manzo Allah ya kare hudu ba ga maza sai ji wajen mata yana musu hudu ba bilal yace da manzo Allah yace naga mafi yawan 'yan wuta mata ne sai wata mata ta tashi ta ce don mi ya ma'aikin Allah sai Bilal ya ce wata mata mai jajayen kumatu da ta sa niqabi ana ganin kumatunta a ana ganin da ke ko to duk wannan dalilin da suke nuna gaskiya niqabi ba wajibi bane amma gaba ɗayan malamai sun yi ittifaki akan cewa mustahabbi ne an yi son mace ta mi ta sanya magana bahar tana zuwa akwai lokacin da niƙabi zai zama towa wajibi in ya kasance huskan macen zai iya jawo fitina ga wasu ana gane da kyau ko akwai wata mace da ka kalle ta inda Allah ya maka jaraba irin mace irin matan nan masu dan karen kyawu hankalinka zai yi zai kada ku in an yi rishin sa kai shedan ya ma hutsari ga zuciya kama iya neman lambata ko ana gane da kyau ko to irin wannan matan abin da ya alkhairi su rihi huskar su wai kun san da ko namiji ma akwai lokacin da ake so shi ma ya sa niqabi ba niqabi bai sa rawani a lokacin Umar an yi wani matashi mai dan karan kyawu mata suka yi tibitinuwa da shi Umar yasa aka zo aka kirawo shi aka yi mishi kolo bayan an mishi ko kun mugun abu sai ya ƙara kyawo yanzu umar sai ya ce to daga yau kullum ka rika sa rawani idanu ga kawai za su fitowa waje ya ka bakin rawani kuma ya aza kuma duk da haka in yi maka wulisa da idanu sai ka kamar lu'ulu'u ta kallo ka da ƙarshe dai umar sai ya kore shi da gari don saboda kada fitini kada fitini mata to kun ga ina Allah ya maka kyawo da yawa ka zan ɗan rika rage ɗan adan nan ana gane da yana gane da kyau ko ka rika zan ɗan rika sa babet irin mu da bamu da kyawu kaga sai kashe mana kasuwa ana gane da kyau ko to wannan shi ne da kina a takaice dai idan akwai fitina mace ta sa niqabi shi yayi ko babu fitina mustahabbi ne mace ta me ta sa niqabi ɗaya daga cikin malumai ina tsammanin imam al-albani yana ba da fatawar ba dole bane sa niqabi sai wata ran ya je in ba shi bane to ɗaya daga cikin dai manyan malamai wanda suka shahara kuma ina tsammani shine da ya je Saudiya tare da iyalin shi sai ya zo a cikin tana a cikin niqabi sai suka ce masa ba mun shi kana ba da fasawar cewa ba dole bane niqabi kuma ya aka yi mace ka take sa niqabi sai ce ai cewa ne ba dole bane amma ban ce ba mustahabi bane ko Allah ga da ko kenan ya ce ba dole bane amma kuma yana kula matar shi ta mi matar shi ta sa ni ma haka ra'ayina yake amma kuma iyali na bin zan za ka wuta ina mun sa ni kabi sai an dan so shakatawa hakan ga irin da dare hakan ga to wannan ana dan abun ga ana dan ba su dama su shaye iska na'am malam yace haddathana musa ina ne muke haddathana sulaiman ko حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القرة ابن عمر ياجي القر شيني تنانين سني معنى ياجي تنانين سني كما يناتكين إهرامي سيتي فقال سيتي ألقي علي ثوبا يا نافع نافع ɗoramini a kan kaina wasu kaya ma'ana ɗoramini wani kyalle a bisa kan kaina fa alkaitu alaihi burnusan sai na jiwa masa wata riga mai hulla sai ya sa hullar faƙala sai ce tulki alayya haza wa qad naha rasulullah sallam an yalbasahu almuhrim zaka ka mini wannan rigar in sa alhali manzo Allah ya hana sa irin wannan rigar ga mai ihrami wannan me yake nunawa idan tsananin sanyi yawa duk da an hana mutum ya sa hulla amma mutum yana iya rihimi ya rihimi kansa ad-daruratu tubihu al-mahzurat al-mashaqqatu tajlibu at-taysir حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراريل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين وندنا يا هلتا wanda bai samu zani ba ya sanya su haka kufi ya halatta ga wanda bai samu takalmi ba wanda ba su rihi ijir kawa ya sanya hukkin amma ya kaɗe su qala abu dawud hadha hadithu ahli makka wa marji'uhu ila al-basra yace wannan hadisin daga cikin hadisan mutanen makka ne wa marji'uhu ila ahli basra amma ana ana mayar da shi zuwa ga mutanen basra ila jabir ibn zaid zuwa ga jabir bin zaid والذي تفرد به منه ذكر التراويح amma abin da ya bambanta da shi shine ambaton wando walam yadhkur al-qat'a fil khuffi bai ambaci ba kati khuffi حدثنا الحسين بن الجنيدي الدامغاني حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة mun kasance muna huta tare da ma'aikin Allah zuwa makka fanudammidu jibahana sai mu sanya mushahwa ma jibahana jam'i ne na aljabha shine goshi ana gan da ku sai mu rika shahwa ma goshinmu bisiki almusayyib sai mu rika shafa ma kanmu sai mu rika shafa ma goshinmu a ciki almusayyib sunan turare ne sai mu rika shafa ma kanmu turare na asik inda ihrami a wajen ihrami kinan kahin su dauniyan aikin haji fa idza araqat ihdana sala ala wajhiha bayan mun yi ihrami idan ma ɗayan mu ta yi zuha wannan turaren da suka sa a goshi yakan rika zubowa a bisa kan huskar su fa yarahu annabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhana sai manzon Allah ya ganshi kun baya hana mu kun san larabawa da indiyawa suna da nau'in turaren da suke shahawa a goshin su zaka gani mace ta hoto da wani da wani kuler a bisa kan mi a bisa kan goshi turare ne suke sawa ana gane da kyau ko wannan turaren idan suka yi zuwa yana iya rika tararowa a bisa kan huskar su to shine take cewa kahin sa irami suna sa wannan turaren har ma in sun yi zuha yana zubowa akan huska su manzo Allah baya hana su wannan zai shiga a cikin ka'idar yughtafaru fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtila kahin su sa ihrami ne suka sa turaren to babu laihi suna cikin ihramin kamshin na tashi amma da suna cikin ihrami ne in suka sa turaren to sun yi me sun yi haramu ana gane da kyau ko حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك عبد الله بن عمر يا كسن كينا ين هكا يعني نمن يقطع الخفين للمرأة المحرمة ينا كات يخفي بلا بيوغا متور زي إحرامي ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد sai safiya ta bashi labari anna aisha haddathatha akan aisha ta bata labari anna rasulullah sallam qad kana rakhasa lin nisa'i fil khuffain yayi sauki ga mata akan su sa kuffi guda biyu fataraka dalika sai ya bar wannan Allahu akbar kaga sahabbai yanda suke ni da an ce musu manzon Allah yace shikenan da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wada ma wata magana in dai ga ta annabi muhammadu to kai me kai wurgi da ita ibnu umar sahabin manzo Allah ne yana umurtar mata su sa kufi amma su katse shi kamar yadda maza suke katsewa zuwa kasan kwabri shine sai wata ta faɗa ma ta faɗa mishi wadda ba ma sahabiya ba tace Aisha ta bani labarin manzon Allah bai hana mata su sanya kufi ba su ba sai sun katse ba kenan daga wannan lokacin ya bar fatawar shi ya bi fatawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babul muhrimi yahmilu silaha babi mai bayani akan wannan yana nuna komai iliminka za ka iya samun na ƙasa da kai da zai san wani abu wanda baka mi ba baka sani ba shi sahabi ne ba kuma ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan hadisi yana daga cikin al-muqsiruna fil hadith amma gashi wani hadisi ya ɓoye masa wanda bai sani ba an gaya masa kuma kai tsaye ya mi kuma kai tsaye ya doka to kai asuwa dan an ce maka magana da ka faɗi ba daidai bane kai ta hito kana kun baki mala yace babul muhrimi yahmilu silaha babu mai bayani akan mai ihrami da zai doki makami har ya halatta mai aikin haji ya riki makami yana yawo da shi حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الهديبية lokacin da manzon Allah ya sulhu da mutanen Hudaybiya salahahum ala alla yadkhuluha yayi sulhu da su akan ba za su shiga Makka ba illa bi julbani silah sai da julbani silah jaka ta sa makamai fasa'altuhu ma julbanu sila sai nace masa menene julbanu sila qala sai ce alqirabu bima fihi ita ce wannan salkar da abun da ke a cikin ta wata salka ce da ake damawa a bangare na raƙumi ko doki ko jaki wannan salkar kawai abin da ake sawa shine takobi da kwari da baka a ciki ana gane da kyau ko to shine abin da yake nuhi mushirikai sun ba su daman su shiga da makamansu amma ba rataye da makamman ba sai dai makamman suna soke a cikin mi a cikin mi a cikin dabbobinsu abinda wannan hadisin da yake sun nuna muna ya halatta idan da wata larura a iya shiga harami tare da makami amma in babu wata larura ba a tsoron komai to ba a shiga da makami a ina a harami har a yanzu idan za ku shiga a saudiya sai an bincike ku bincike idan kuka zo za ku je haji duk wani abu na kami ko da yar karamar yuka ce sai an mi sai an amshe ta ko da yaro nan ta fartikile ce wani yake ba mu labarin tare da shi abin ya ko wani alaji yace wata mata ce ta zo ana auna karanta ana binciken in akwai wani wani a wani abu na makami haka dama da akwai to abin zai yi titi ma'ana zai yi so ne na alama akwai makami matan nan ana aja ana aza jikinta sai abu ya ta kuwa aka bincika aka bincika ba a ga komi ba suka ce tun da ko abin nan ya kuwa to akwai ne to akwai wani abu yanzu da suka bincika a cikin sakshinta akwai wata yan poshet yan karama a cikin poshet kin akwai dan portikile wanda shi portikilen yan bindiga ce irin yan karaman nan ita ce ita ce ke da kai ko da suka hiddo wannan shi portikilen shine wai a ce yan bindigan na ita ce wannan abu yake mami yan bindiga dai ta portikile yan karama kin nan wanda ko kuma irin tsoro ba ta badawa amma sai da suka hudda wannan yan bindigar da fartikila suka yi suka yi wa kaji da suka yi ta tsuki suka yi ta tsuki ma'ana abin ya bata musu da lokaci ko to wannan shine kenan babun fil muhrimati tughatti wajhaha babi mu bayani akan mace wadda take ihrami har za ta liƙe kanta ai mun gani a can mun yi tambaya dama a can baya ko mace ita za ta sa dan kwali tun da shi namiji an ce baya sa hulla ko rawani حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا فتاكي أنا قال لك يكسوني متى هي سنكة سنة بياوا أوجم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات مكمنا تارد ما أيكين الله تكين إحرامي فإذا حازوا بنا idan suka yi wa daidai da mu suka kusa da mu ta yadda za su iya ganin mu sadalat ihdana jilbabaha min ra'atiha sai ɗayan mu ta sa lage ta ruhi kanta alawaciha da huskar ta gaba ɗaya fa idza jawazuna kashafnahu idan suka wuce mu sai mu buɗe huskan mu mu jaye wannan lagen da muka je huska sai dai hadisin bai inganta ba a takaice ita mace tana ruhi kanta ita mace babu ma lokacin da aka halatta mata ta buɗe ne ta buɗe kanta niƙabi ne aka mata sauki ko aka ce ba ta sawa amma hijabi rihe kai shi wannan dole ne babun fil muhrimi yuzall yuzallu babu mai bayani akan yuzallalu babu mai bayani akan mai ihrami da za a yi masa inuwa ana gane da kyau ko ai an hana mai ihrami ya aza wani abu akan kanshi ko to rana ta yi yawa shin ya halatta ya aza wani abu don wannan abin ya kare ta daga rana حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من يحج بنكوانا تارد ما أيكين الله فرأيت أسامة وبلالا سينغا أسامة بلال wa ahaduhuma ɗaya daga cikin su akhidun bi khitami naqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su yana rike da linzami na taguwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu rafi'un saubahu shi kuma gudan ya daga kayansa liyasturahu min al harri dan ya kare manzon Allah daga tsananin zahi hatta rama jamratul aqaba har sai da yi jihar shedan a ranar sallah kun ga yadda sahabbai suke hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taguwarsa akwai mai riƙewa kun ba shi ke sa su ba suke yi su riƙe taguwa suka ga zahin rana yayi yawa shine gudan sai ya huddo kyalle lagensa sai ya rufa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hakan ganin saboda rana ta mi rana ta rage wannan me yake nunawa ya halatta idan tsananin zahi yayi ka iya amfani da mi da lema ko parapluie ko da ko irin wanda ake so ka ce ga kai nan har ita ma ya halatta ka sanya ana gane da kyau ko amma in ba shi ba mai ihrami baya aza komai a bisa kan kai shi babul muhrimu yahtajimu babi mai bayani akan mai ihrami da zai yi alhijama shine kaho za mu ga zan yi bayanin wasu daga cikin fa'idodi na kaho a ƙarshen wannan babin malam ya ce حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم manzon Allah ya yi ƙaho yana cikin ihrami حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه manzon Allah ya yi ƙaho yana da ihrami ƙaho a cikin kansa ma'ana ga kai aka mishi ƙahon midda'in kana bihi don wata cuta da ya kasance na daga kansa حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من ظن الله ياي قهو ينا أتكين إحرامي على ظهر القدم أما قهو أما تشي أبي سكن diddigen sa saman diddigen kafarsa ana gane an san diddige ko wa zai daga mana wasu gani daga mana kafarka yawa ina ne diddige a'a duka wannan kawo taka diddige ne yawwa nan duka diddige ne to saman diddige fa daga yawwa nan shine saman diddige nan kuma kasan diddige na'am aha ina ne yace min wada'in kana bihi yayi wannan dalilin wata cuta da take a gare sa ta kafa qala abu dawud sami'tu ahmad qala ibn abi aruba arsalahu ya'ni an qatada hadisi ne mursal daga qatada sai dai hadisi ne ingantacce na'am wannan hadisin yana nuna yana daga cikin al-ilajun nabawi yana daga cikin magani na annabta shine yin magani da kaho an san kaho ko wannan abin da wanzammai suke wanda yanzu an samu likitoci na zamani da suna iya yin shi ana gane da kyau ko yana da muhimmanci sosai manzon Allah yana yawan yin shi mafi yawan maganin manzon Allah da kaho yake yin shi to sai dai abu ne mai hadari idan ba a samu kwararre ba sai an samu kwararri dai an ba a samu kwararri ba suna iya su tabo jijiyar da bai kamata a mi ba a tabo ba domin a bisa kan jijiyoyi ne ake yin shi duk abin da ku aka ce ma manzon Allah yana yi a matsayin magani to tabbas yana nuna akwai mai a ciki akwai mai a ciki akwai fa'idodi a ciki likitoci hatta na zamani sun ambaci fa'idodi masu yawa na ƙaho daga cikin fa'idodin yana taimakawa a wajen da yake da suna rage matsala ta yawan ciwon kai ana gane da kyau ko shi yasa ku ga a wannan hadisi an ce ga kai aka ma manzo Allah kahon haka kuma idan mutum na hawa ma da yawan ciwon baya in aka mashi shi ga baya yana taimakawa a wajen rage wannan kai sun ma nuna yana ƙara ƙarhin mazakuta ana gane da kyau ko ma'ana duk lokacin da mutum yake kaho yana taimaka mishi a wajen samun nishadi a wajen mu'amala da iyali to kaga ka huta da shaye-shayen maganukan nan da abin da ya kama da haka haka kuma yana taimakawa a wajen korar jini wanda ba ya da amfani a cikin jiki domin akwai jinin da yake iya taruwa in yayi yawa ko ya jima ba a hudda shi bai na iya zamantowa cuta malamai suna kwatanta yin ƙaho da ba da jini a wannan zamani ba da jini da yin ƙaho kusan amfanin su guda ana gane da kyau ko shi yasa in baka iya yin kaho baka hidda lokaci zuwa lokaci kana zuwa kana bada mi kana bada jini kuma kusan bada jinin ma ya hi kahon ma amfani dan mi dan shi jini in ka bada za a yi mi amfani da shi amma wajen kaho ba in an hudda mi za a yi zubda shi za a yi kana iya dai ka hada dukkanin su domin shi manzon Allah kaho yake yi to ko da yake a lokacin su su ba a san irin a hudda jini ba a sa ma wani mai yiwa da a ce irin zamanin manzon Allah akwai irin wannan hikimar ta ahud da jini a sama wani mai yiwa da haka manzon Allah zai maimakon mi maimakon mi maimakon hijama kaho wanda za a hudda jini a zuba kenan ya kasance muna wani lokaci na zuwa ba da jini zai taimaka mana sosai a wajen cututtuka da suke a cikin jikinmu wallahu ta'ala a'lam haka ma malamai sun nuna wasu mata da suke fama da matsalan juna biyu da matsalan daukan ciki wanda ba su aihuwa yin kaho yana taimakawa wata nan a samu aihuwa ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'ala wannan shine kaho kenan babun yaktahilu al-muhrimu babu ya bayani akan hal mai ihrami zai sa kwalli shi ma za mu ga yi fa'idar kwalli a ƙarshen karatu yau likitanci ne muka muka sa gaba ko حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله ابن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان على إلى أبان بن عثمان يجي عمر بن عبيد الله yayi ciwon idanu shine ishtaka ainihi yayi ciwon idanu sai ya tura zuwa ga abana bin usman aban tabi'i ne dan usman ne qala yace sufyan wa huwa amirul mawsim sufyan sai yace wanda a lokacin shine shugaban al mawsim ma'ana shugaban haji duk lokacin da za a je haji ana dora amirul hajj ma yasna'u bihima sai yace me yake yi da idanun da suke masa ciwo me yake sama idanun da suke masa ciwo qala sai yace id miduhuma bisabiri sai ya ce masa shi amirul hajjikin sufiyan ya ce masa ka rika sanya musu asabir shine kwalli fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin ni naji manzon Allah yuhaddithu zalika yana ba da labarin wannan an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana gane da kyau ko يجي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أولية عن أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب بهذا الحديث وأن حديث يندي كشيني سيدة تكين تابعين yake ciwon idanu sai ya tura da a tambayo masa me ya kamata ya sa na magani sai ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina ko tabi'i ya ce masa na ji a bana ɗan usman yana cewa ya ji ma'aikinsa yana ba da labarin manzon allah ya yi umarni da in ana ciwon ido a sanya kwalli za a samu lahiya bai kawo hadisin karara ba amma ga hadisin ana gane da kyau ko a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna min khairi akhalikumul ismit mafi alkhairin kwalli da za ku sa ma idanu shine al-ismit fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu ash-sha'r domin shi kwalli na al-ismit yana yana ƙara gani ana ƙara shine yajlu al-basar yana sanya ganin mutum ya ƙara hitowa hili ka rika gani da kyau sannan kuma yana tsirar da gashi na gira kun san gashin gira yana da muhimmanci da kaga kana kura tana yawan shigan maka a cikin idanu to alama ce baka da gashin gira mai mi mai yawa ba gashin gira nake so in ce ba gashi wannan na cikin ijiya na ta na idanu ko shi ma ana ce mishi gashin gira ana ce mishi haka ko yawa to gashi wannan na cikin idanu yana da muhimmanci sosai yana kare dauda da wasu abubuwa da su yi shiga a cikin a cikin a cikin idanuwa to sa kwalli yana taimakawa wannan gashin ya hutu ya tsiro kuma gashin in yayi yawa ado ne musamman ma ga mace ana gane da kyau ko har ga namiji ma yana kasancewa ado to amma sai dai ba kowane irin kwalli ba manzon Allah ya ce al-ismit wani dutsi ne wanda ake kwalli da shi kwalli ne natural dutsi ne wanda ake daddakewa a rika shafa ma idanu wannan kwallin ana samun shi har yanzu amma ni na neman shi ban same shi ba akwai wanda yake da shi a gida? akwai mai shi? to kaɗan mini kaɗan mini don wannan sunna zan tada ta sa kwalli sunna ne kwanaki ko wani ya kira ni na tambaye malam har sa kwalli sunna ne ce mishi sunna ne amma ka sa da niyya ba wai ta kai taima kai taima mata tinyal da su ba ko? eh dan akwai masu sawa in suna sawa kawai don su jawo hankalin mata ne a'a ka sa kai da niyan koyi da manzon Allah kuma don ka samu mi don ka samu lahiya malam shi daga kawo mini ismit in in tun yau ka kawo mini shi ma gobe sai na rambado shi na zo muku da shi a a ya tema ya doko wanda shi ake tema aiki da cikawa a eh aha eh karhin idonka masha Allah to kun ji latizo shi ga naune ba shi yau ba na eh sosai to kun ji wannan hadisin gashi ma a afirke yace musamman in zaka kwantawa ka sanya shi sai ka kwanta da ka tashi zaka ji kaman wata ƙasa-ƙasa idanunka tana fitowa ma'ana alamar dauda da ke cikin kunnuwanka da ke cikin idanunka ta me ta hutu zaka ji ka fara gani warau ana gane da kyau ko to bayan wannan kuma sunna ce ta manzon Allah an tarwaito kuma sahabbai suna yin haka ana gane da kyau ko amma dai mun ce a gyara mi a gyara niyya wajen sawa na'am ba a sa ba a yi ta marmadi da sinyal to mu dan karanta wannan babin sai mu tsaya lokaci ya tafi babul muhrimi yartasilu babi mai bayani akan mai ihrami ya zai yi wanka حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن سلمة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كويتي أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء سني ساباني أبواب أبواء سنوريني فقال ابن عباس تي ابن عباس يغسل المحرم رأسه mai ihrami yana wanke kansa a wajen wanka wa qala miswar miswar shi kuma yace la yaghsilu al-muhrim ra'sahu a'a mai ihrami baya wanke kansa dukkanin sahabbai ne miswar da ibn abbas sai da dukkanin su suna daga cikin kananan sahabbai miswar da ibn abbas kenan in ka samu da kana ka sanya mishi miswar sunan sahabi ne kuma sunan kun yana dadi ko miswar na'am yace فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري sai Abdullahi bin Abbas ya tura sa zuwa wajen Abu Ayyub al-Ansari tunda shi ɗaya daga cikin manyan sahabbai dan ya raba musu gardama fa wajadahu yaktashilu bainal qarnaini sai ya same shi yana wanka a tsakanin wasu gimshikai guda biyu wa huwa yustaru bi saubin an suturta sa da wasu kaya ma'ana kamar wannan gimshikin guda biyu sai aka sa dogon kyalle a nan baya sai rika yin wankan shi mutane na wancan bangaren yace qala yace fa sallamtu alaihi sai na masa sallama fa qala sai yace man hadha waye wannan qultu sai nace ana abdullah ibn hunain yace ni ne abdullah ibn hunain arsalani jazakumullahu khairan arsalani ilaika abdullah ibn abbas ya turo ni abdullah ibn abbas zuwa gare ka as'aluka kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskilu ra'sahu in tambayka ya ma'aikin Allah yake wanke kansa wa huwa muhrimun yana cikin ihrami qala yace fa wada fa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi sai abu ayyub ya dora hannunsa akan tufafi ma'ana akan kyallan da aka dora masa fa ta'atahu sai ya ja sa ƙasa ƙasa hatta badali ra'suhu har sai da kansa ya bayyana a gare ni sun maƙala sai ce li insanin ga wani mutum da yake kusa gare shi ya subbu alaihi ya zubo masa da ruwa ya zuro kansa a waje yake zubo mini ruwa sai ya zubo ruwa ya ce usbub zuba ƙwala ya ce fasabba ala ra'sihi sun maharraka abu ayyuba ra'sihi sai ya zuba masa akan kansa ruwa sannan abu abu ayyub ya rika motsa hannunsa akan kansa da hannunsa fa aqbala bihima wa adbara yaje da hannun zuwa baya ana gan da kyau ko wa adbara kuma ya komo sun maƙala sannan sai ce haka za ra'aituhu ya faru sallallahu alaihi wasallam haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ana gane da kyau ko kenan wannan hadisin sahabbai guda biyu ne suka samu sabani miswar da ibnu abbas wai shin mai wanda yake cikin ihrami yana iya wanke kansa a wajen wanka ibnu abbas yake za a wanke kai miswar ce a ba a wankewa shine sai suka je raba gardama a wajen ɗaya daga cikin manyan sahabbai da ake cema abu ayyub da abu aka zo aka tambayi abu ayyub kamar ya gano da wace gardama ce suke yi shine sai ya ce a zubo mishi ruwa a kan kansa aka zubo mishi ya nuna musu yanda ma ake wanke kai a cikin wajen wanka ko da ana da ihrami kenan sai riba musu gardama a wannan lokacin miswar a wata riwayar sai ce ba zan ƙara yin gardama da kai ba daga yau hal abada ana gane da kyau ko wannan shine kenan ina tsammanin lokaci ya tafi ko kenan ga ga ismid ma an kawo ana gane da kyau ko yana daga cikin 'yan magana suka ce kowa ya bar gida gida ya bar shi mafi yawan matsalolin da muke fama da su a yanzu wallahi dan an bar galgajiya ce ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka gani sa rula ta yayi yawa dan yaro dan karami sai gare shi da bar koraktar ba bar koraktar bane ku ruha min asiri ana ana gane da kyau ko idanuna lahiya lau suke sai dai aka ce ko kana da kyawu ka kara da wanka ko muna yawan kallon horon tsoraran takardu da ordinatar kenan sai mu rika hadawa da ismit kenan kai ma ka nema dan saboda karhin idanu idan ka sa da niyan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyan wannan hadisin to da idan Allah zaka samu lahiya ana gane da kyau ko wannan shine kenan muna fatan Allah mu saki ya ba mu lahiya a gobe za a ci gaba da karatu insha Allah kenan wanda suke dama sai su halarto a ci gaba da su ko mutum uku ne suka zo za mu yi karatu balle ma na san za su yi haka subhanaka allahumma bihamdika bayan haka kuma akwai wani albishir amma dai hagu bai gaya muku shi hagu bai mai yiwa wasu dan albishir kin za su zuwa eh ka zo mai yiwa da rabonka a ciki ala gani da kyau ko subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah kan huku kai ne ba albishir bane na raguna kan mutum ya ce ya wasa zuwa sayan rago a ba shi bane to na bismillah